نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اس- اصبروا وصابروا وقال الله وقال تعالى لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وكفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى اصبروا ب- نعم، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نعم. في الآيام والآ- والآيات في الأمر بالصبر ويتأم وبا- وبيان فضله كثيرة موضع مو- معروفة نعم بسم الله الرحمن الرحيم babu sabr wannan babi yana bayani dangane da abin da ake cewa asabar yin juriya da ɗaukan haƙuri akan yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya da kuma yin juriya da ɗaukan haƙuri akan daina saɓon ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma yin juriya da ɗaukan haƙuri kan bala'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa bawa dama shi asabaru ala salasati aqsami sabarun ala ta'ati llahi ta'ala wa sabarun an ma'asiyati llahi ta'ala wa sabarun ala aqdari llahi subhanahu wa ta'ala mutum ya ɗauki haƙuri kan yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya ya tashi cikin dare ya yi ta nafilfili تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم idan lokacin sanyi ne ya tashi zai yi alwala ruwan da zai yi amfani da shi ya yi sanyi karai ya ɗauke shi ya tafi ya yi alwala wato wanda isbagul wudu ya alal makari yana daga cikin abubuwan da suke ƙara ɗaukaka daraja ta bawa mutum yana barcin shi na rana a yi kiran sallar azuhur ya tashi ya bar jin daɗin barcin wannan ya ɗoki haƙuri ya je ya yi sallah mutum yana ganin cewa gashuwa idan moɗice zai shiga zai samu riba mai yawa saboda ya san abubuwa ya san kala jikin abin to amma saboda ya san hakan ɗin bai halitta ba ya yi haƙuri idan ne zuciya shi idan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wata musiba ta same shi ya ɗauki haƙuri a kan wannan musiba da ta same shi ya maida wa Allah subhanahu wa ta'ala komai ya damka komai nashi a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan babu abin da zai tattauna a kai kenan Allahu ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru wa sabiru wa rabidu isbiru ku ɗauki haƙuri akan yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya sannan kuma ku ɗauki haƙuri akan bala'ai da musibu da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ku da su sannan kuma ku ɗauki haƙuri akan daina saɓa wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sabiru wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum barakallahu fikum assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum alhamdulillah wasabiru sannan kuma ku yi takara ta haƙuri ku rinjayi kafirai a wajen haƙuri idan kuka haɗu da abokanan adawa a filin yaƙi idan su sun yi haƙurin duk abin da za su haɗu da shi na cutuwa daga wajen ku to ku ku ne kuka fi dacewa da ku yi haƙuri ku ɗauki haƙuri ku ɗora wa zuciyarku dutse ya danne ta akan duk abin da za ku haɗu da shi daga wajen abokanan adawa taku wannan na rashin jin daɗi idan har su sun yi haƙuri wanda su ba sa tunanin za su samu komai daga wajen Allah to ku ku ne ya fi dacewa da ku yi haƙuri saboda za ku samu nasara ko kuma za ku samu aljanna daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. mulhal tarabbasu na bina illa ihdar husnayayn ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أنغانيكو ورابطوا سننكما كي زمن درشا الرباط واتوشيني زما na dirshan mutum ya je shi ya bayar da kanshi saboda karewa al'umma musulmai saboda karewa dubbai na musulmai shi ya yi sarƙa da ran shi ya je shi ya tsaya a iyaka wanda boda ce wannan ƙasa ta musulmai ce waccar ƙasa ta arnawa ce to ya tsaya a wannan boda ɗin saboda kadda arnawa su kawo musulmai hari su kawo musu farmaki bagtatan to wannan shine ake ce da shi arriba sannan kuma irin mutum ya zauna ya yi zaman dirshan a masallaci bayan an yi sallah ta farilla ya jira wata sallar ta zo ta wannan shi ma ana ce da shi arriba kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin muslim wanda haka al'imamu malik ya kawo shi wanti zaru salati ba'da salah fa zalikumur ribat fa zalikumur ribat wa ƙala ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala na buluwannakun bishai'in min al-khawf Ubangiji ta'ala ya ce, Lalle ne wallahi, za mu dinga jarraba ku bishai'in da wani abu min al-khawfi na tsoro, za mu dinga jarraba ku ta hanyar jeho tsoro a cikin zukatanku ko jin tsoron iko ko jin tsoron barayi ko jin tsoron waɗansu wanda suke da kwai ruwa a tsaki a abin da ya shafi gudanar da garinku ko gudanar da ƙasarku. Walju'i sannan kuma za mu dinga jarraba ku da waɗansu abu da wani abu na yunwa ya zamanto ga azumi da aka ɗora muku. Lokacin cin abinci zai yi na rana, bawan Allah yana cikin jin yunwa ga abinci tame-tame a cikin gidan shi. kuma ba kowa a cikin gidan daga shi sai Ubangiji, amma kuma ya bar wannan abincin saboda jin tsoron Allah. Wa naqasin min al'amwal, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, kuma wallahi za mu dinga jarraba ku ta hanyar tawayar dukiyoyinku, ya zamanto a ce, mutum yana da kwai dukiya a guri kaza, ko a ce yaya da salular shi, kaga wannan babbar tawaya ce. ko a ce mutum barayi sun dira mishi gidan shi sun ɗauke mishi wani abu wannan tawaya ce ko a ce mutum motar shi ta yi hatsari ta hushe ko wani abu makamancin haka wannan duka tawaya ce wal anfusi sannan kuma za mu dinga jarrabar ku da tawayar rawuka bawan Allah yana da kwai ɗa wanda ya fi ji a cikin ɗiyan shi wanda ya fi so kawai Allah sai ya amshe shi yana da ɗiya goma biyu daga ciki wanda sun isa su tafi makaranta su yi komai kawai sun tafi suna wasa a ce rami ya rufa da su to kaga wannan jarrabawa ce daga Allah wasamarat kuma za mu dinga jarrabar ku ta hanyar wato hana ku ‘ya'yan itatuwa naku kun shuka ɗiyan itatuwa naku kuna jiran kakansu ya yi ku amfana da ɗiyan to amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko tsuntsaye, ko ya sako dalba, ko ya sako ƙwarirrika, kawai su lalata ɗiyan nan ga baki ɗaya. Da labato inda a wannan gonar taka, za ka samu hatsi sanhu arba'in, sanhu arba'in, zai zamanto an wayi gari sanhu goma ma babu a cikin garkar, a cikin gonar, saboda jarrabawa daga Allah. To Allah ya ce, to za mu dinga jarrabar ku. ba wai sai ta hanya ɗaya ba ne Allah yake jarrabar bawa ta hanyoyi da yawa kuma kowace hanya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu bawansa idan ya yi haƙuri to ga ƙarshen abin da Allah ya ce a ayar wa bashiri sabirina ka yi bishara ga waɗanda suke ɗokan haƙuri kan waɗannan abubuwan da muka jarrabe su da shi idan muka jarrabu bawa ta hanyar jefa mishi tsoro a cikin zuciyar shi yana tafiya a saman moto aka ce ga masu kamena zilat gabaki ɗaya ma lokaci ta wannan gabaki ɗaya ma da yana cikin wani tunanin gabaki ɗaya da ya ɗimoce ma ya rasa inda zai sauka ko bawa yana cikin tafiya aka kiraye shi aka ce ai motar shi an kama ta ɗan kasuwa ne ya je shi nigeria ya yi siyayya ya sayo kaya za a kawo mishi nijar kawai ya zo gida suna shagulgula da 'yan uwan shi yana jiran mota ta zo gobe ko jibi kawai aka kira shi aka ce ai gashi nan yanzu tana gurin da wani sun kama ta an ce kuma sai an bada miliyan hamsin za a saka ta shi kuma kayan da yake cikin wannan motar duka miliyan ishirin ya siyo shi daga tashin hankali ya samu ko kuma ya zama to a kira shi a ce wani nashi ya rasu abokin kawa ne Allah ya mushi cikawa sai dai a mushi addu'a ko a ce dan shi wani ko matar shi wani wanda wannan dukkaninsu suna iya sawa mutum ya yi la'asar magabata yana daga cikin dalilan da yake sawa su shiga cikin wato wani yanayi mutuwar makusantansu wani daga cikin magabaci za ga in kaji an ce an hwasa amsar hadishin saboda a ƙarshen rayuwar shi ya samu ikhtilaɗi wani za ga cewa saboda mutuwar matar shi ce saboda alherin da take mishi jin daɗin zaman da yake da ita da tara su gabaki ɗaya duka ma ya rikici hali zaman to hankalin ya ɗan tabbata baya iya ba da hadisi daidai wato jarrabawa daga Allah kenan to Allah ce wa bashirin sabirina waɗanda suke ɗaukan haƙuri akan waɗannan abubuwan da muka jarrabe su da su to ku ba su albishir ka ba su albishir wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum sani dai kadai ana cikawa masu haƙuri akan yi wa Allah ta'ala biyayya masu haƙuri akan wato abin da Allah ta'ala ya jarrabe su da shi na musiba masu haƙuri akan daina saɓan Allah to sani dai kaɗai ana cika musu ladan su ne bi ghairi hisabin ba tare da bincike ba ba tare da mudu ba ba tare da sikeli ba ba wanda ya san abin da za a baiwa mai haƙuri na lada ba wanda ya san adadin abin da za a baiwa mai haƙuri na lada wajen adadin shi ya ce ɗari bakwai ko miliyan bakwai ko na ba'a ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san abin da zai baiwa mai haƙuri na lada wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walaman sabara wa ghafara lalle dukkan wanda zai ɗoki haƙuri kan abin da aka mishi ba tare da ya yi ramuwar gayya ba ba tare da ya maida abin da aka mushi ba wanda yake mummuna da mummuna wa ghafara kuma ya kau da kai ya yafe wa wanda ya mushi wannan zalimcin wanda ya ci haƙƙin nashi wannan ya ce je kana yafe maka to dukkan wanda zai yi haka to yafi wanda zai saka ta mummunar da aka yi mishi idan mutum aka munana mishi to in ya rama ba za a ce yayi laifi ba kamar yadda Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin to Allah ya ce wala man sabara dukkan wanda ya doki hakuri kan abin da aka yi mishi wa ghafara kuma ya yafe wa wanda ya mishi wannan laifi din inna zalika min azmil umur inna zalika haƙiƙa wancananka wato ɗokan haƙuri akan abin da aka yi wa mutum na rashin kirki da kuma yafewa lamina azimil umur lalle yana daga manya-manyan al'amurra wanda ya dace a ce mun yi ado da su yana daga manya-manyan al'amurra wanda ya dace a ce mun siffantu da waɗannan siffofi kyawawa an gane ko? wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ku waɗanda suka yi imani ista'inu bis sabri was sala, ku nemi taimako a wajen wato cin nasara ga al'amuranku wanda kuka sa a gaba, bis sabari ta hanyar ɗokan haƙuri a kan abin da rai ɗin take so, was salati da kuma yin sallah ta farilla da ta nafilfili. inna allaha ma'as sabirina lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da waɗanda suke masu haƙuri masu juriya kan abin da Allah ta'ala ya ɗora musu na bala'i ƙwala ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wala na bulwannakum hatta na alamal mujahidina minkum wasu sabirin ubangiji ta'ala ce lalle ne wallahi za mu dinga jarraba ku za mu dinga jarraba ku a cikin karan kawukanku ko a cikin dukiyoyinku ko a cikin iyalanku hatta na alamal mujahidi na minkum har dai mu bayyana masu ƙoƙarin cikinku wasabiri ne da kuma masu haƙuri wa na buluwa akhbarakum wato mu jarraba halayenku gabaki ɗaya والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة آيوي waɗanda suke umarni da ɗaukan haƙuri ayoyi wanda suke magana a kan wato suke ba da umarni ga a ɗauki haƙuri kan yi wa Allah biyayya da kuma daina saɓa mushi da kuma ɗaukan haƙuri kan bala'i kafiratun ma'arufatun suna da yawa a cikin alkur'ani sannan kuma sanannu ne wato waɗanda suke karanta alkur'ani suka san ma'anar shi to sun san a cikin alkur'ani akwai ayoyi da yawa waɗanda suke umarni akan ɗaukan haƙuri da kuma wato bayani fadlihi da kuma bayani akan fadalar shi haƙuri ɗin wanda ya haƙuri ga abin da zai haɗu da shi na girman daraja da kuma wato lada mai yawa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda tuwon girma miyar shinama duk wanda ya ɗauki haƙuri kan bala'i da Allah ya ɗora mushi to Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san wato babban ladan da zai bashi na'am
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان تملأان نعم تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدق والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ولكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موضعها رواه مسلم
amma hadisai waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babe na haƙuri su ma suna da yawa to amma malam zai taƙaita ta hanyar shigo maka da waɗansu daga cikin hadisan hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin malam abu malik al-haris ibn asim al-ash'ari wato na ƙabilar su malam abu musa allah ta'ala ya ƙara yadda da su da shi alharis ibn asim da 'yan kabilar ash'ariyun wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi kirari a gare su ya ce hummin ni wa ana minu su daga gare ni suke kuma nima daga gare su nake suna daga cikin kabilar da suka fi kowace kabila wato taimakawa junansu da junansu idan guzurinsu ya yi kaɗan to suna tattara shi ga baki ɗaya su haɗa shi a guri ɗaya sai a raba gulgudan bukatar kowa an gane ku haka ma ake alayhi salatu wassalam ya faɗa a hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce al-duhuru shaɗarul iman alwalla rabi ce na sallah wato dukkan wanda ya alwalla to yana shirye-shiryen yin sallah idan mutum ba ya da alwala kuma lokacin sallah ya aiki biyu ya kama shi ga alwala kuma ga sallah to amma in ya zama to ya yi alwala fa ya yi aikin ɗaya sauran ɗaya saboda al'iman wato ana cewa sallah al'iman kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kasance ba da zai tozartar da sallar da kuke yi zuwa ga Baitul Maqdis. Wannan ayar Allah ya saukar da ita saboda waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun shiga cikin damuwa saboda waɗansu daga cikin ‘yan uwansu Allah ya amshi ransu lokacin da ana sallah ana fuskantar Baitul Maqdis kafin a fuskanci Ka'aba. an yi wata goma sha shida ko sha bakwai ana fuskantar baitul maqdis kamar yadda hadisin albara ibnu azib ya nuna wanda yana cikin sahihain to ma'aiki a kullum yana so a ce alƙiblarsa inda yake kallo yana sallah ita ce alƙiblar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ita ce alƙiblar annabi isma'il wato makka shikenan ana nana nan kawai sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da aya wanda take nuni akan wato shafewa yin sallah a fuskanci baitul maqdis yanzu za a fuskanci wato ka'aba ce fa walli waje haka shatarar masjidil haram to waɗansu daga cikin musulmai akwai wanda Allah ya amshi ransu kafin a dawo da ita ka'aba din a fuskanci ka'aba to ya yan uwansu suka shiga cikin damuwa yan uwansu yanzu a wani hali suke sallar su kenan wacce da yanzu kawai shi kenan babu ita shine Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum da ɗaya Ubangiji ta'ala bai kasance ba da zai tozartar da sallar da kuka yi, Allah ta'ala zai cika muku da ladansu. Haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa na kenan. Al-duhuru shaɗarul iman, alwalla rabi ce na imani, na sallah. Amma waɗansu na ganin cewa al-duhuru shaɗarul iman tsarki rabi ne na imani. To, anan shi kuma saboda me? abin da ya shafi zuciya aikin zuciya wannan abu ne wanda mutum baya iya gani idan ya zama to mutum zuciyar shi tana da kyau a wanke take kuma sai ya zama to ya wanke jikin shi ya zama to ya tsarkake zahirin jikin shi kenan yanzu tsarkakewa zahirin jikin shi da ya rabi ne na imani in zuciyar shi ta tsarkaka yanzu ya samu kamal imani gane ku haka waɗansu daga cikin wato masu sharhin hadisi nan suka faɗa waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce al-duhuru shatarul iman wato alwalla wani kaso ne daga cikin kasassuka na imani wato juz'un min al-iman laysa shataran wato wani kaso ne idan aka ce shatar ba ana nufin 50-50 ba ba ana nufin sankant sankant ba an gane ko da yanzu a baku jika goma a ce ka baiwa wani dala ɗari tunda ba duka ka rike ba za ka ce na ba shi shatar wato na ba shi wani kaso daga ciki to alwalla ita ma tana daga cikin wato imani tana da wani kaso nata na imani kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisi na abu huraira al-iman bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq yace wal haya'u shu'batun min iman a gane ku haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to amma dai ala kulli halin yace at-tuhuru shatarul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wato faɗar alhamdulillahi bawan Allah yayi wurdin alhamdulillah yace alhamdulillahi tamla'ul mizan ladanta yana cika sikeli na bawa idan mutum zai ce alhamdulillahi da zuciya kyakkyawa to girman ladanta a wajen ubangiji zai cika sikeli na bawa wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani wato faɗar wannan jumlar guda biyu jumlar subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani suna cika mizani sau biyu wato su waɗannan guda biyun tamla'ani suna cika mizani a tamla'ani ma baina samawati wal ardu suna cika wato abin da yake tsakankanin sammai da ƙasai girman ladan su wato zai iya cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa shine tamla'ani saboda subhanallahi walhamdulillah wato su bi ne sai yace tamla'ani yazo da tasniyar su kenan aw tamla'u ma baina samawati wal ardi ko kuma suna cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa ladansu kenan an gane wassalatu nurun wato yin sallah ta farilla da yin sallah ta nafila nurun haske ce ga wanda yake yin ta duk wanda yake yin sallah wato zai dinga ƙarin haske zai dinga ƙarin samun ɗaukaka da karamci a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da kuma bayan allah na gari wasadaqatu burhanun sannan kuma yin sadaka mutum ya dinga ɗaukan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore mishi ya dinga bayarwa burhanun wannan hujja ce akan imanin mai ita duk wanda yake yin sadaka to dalili ne akan cewa shi din baya da rowa sannan kuma dalili ne akan cewa shi din yana neman lada a wajen Allah amma idan ya yi dan Allah ma wasabaru diya'un sannan kuma mutum ya yi juriya ya ɗauki haƙuri kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya aikata shi ya je ya aikata ya ɗauki haƙuri kan abin da Allah ta'ala ya ce ya guje shi ya guje shi ya ɗauki haƙuri kan musiba da Allah ta'ala ya ɗora mishi to diya'un wannan haske ne wanda yake mai tartsatsi kamar yadda hasken rana yake da wahalar gani haƙuri shi ma yana da wahala Na'am.
an gane ko Na'am.
shi yasa ba a ce mishi ba nurun saboda haƙuri wahala gare shi asabaru kasubri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali an gane ku marrun ko murrun murrun na ga haka ne wal qur'anu hujjatul laka aw alaik wato alqur'ani shi kuma hujjatul laka hujja ce a gare ka idan ka aikata abubuwan da alkur'ani ya yi umarni da aikata su ka nesanci abubuwan da alkur'ani ya yi umarni da a nesance su au alaika ko kuma hujja ce a kanka idan ya zamanto ka haddace shi amma kuma sai ka ajiye shi a share ɗaya abin da kake aikatawa ya ci karo da abin da alkur'ani ya ce a aikata abin da kake guda ya ci karo da abin da alkur'ani ya ce a guda asalan ma kai akasa zalika ne abin da kake aikata abin da alkur'ani ne ce kala aikata abin da ka bari kuma abin da alkur'ani ne ce a aikata to wani alkur'ani zai zama to hujja a kanka ba hujja ba a gare ka an gane ko kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kowa daga cikin bayin Allah yana wayel gari ɗayan biyu, imma fa ba'i'un nafsahu, imma wanda zai saida wa Allah subhanahu wa ta'ala kan shi, su yi cinikayya da Allah ya siya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kan shi, ya zamanto ya je shi ya aikata abubuwan da Allah ta'ala yake so a aikata, ya sadaukar da kan shi zuwa ga Allah kenan. To, fa mu'tiquha wannan sai ya zamanto ya ‘yantar da kan shi daga shiga wuta. aw mubiquha ko kuma wato wanda zai jefa kanshi cikin halaka wanda zai wayi gari ya zamanto abinda Allah ya ce baya so shi kuma shi zai je ya aikata abinda Allah ya ce yana so shi kuma ya ce baya son shi saboda dama kashi biyu ne amma wanda ya siya wa Allah subhanahu wata'ala kanshi kamar yadda Allah ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna farashin nasu shine aljanna za a ba su kan nasu kuma inda za su bada shi ne yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna qira'al jumhur kenan fa yuqtaluna wa yaqtuluna wa'adan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an qira'al hamza da waɗansu daga cikin qurra'u wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi na'am
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده وقال لهم حين أنفق أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره أدخره عنكم ومن يستف ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنيه الله ومن ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه
حديثي نقبا شين حديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Wato, Abu Sa'idin al-Khudri shi ne ƙarshe daga cikin ashabu katsiratul hadith, al-mukthiru na fi riwayati a hadithi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam wato shi ne na ƙarshensu. abu sa'idin al-khudri ya ce anna nasan min al-ansar haƙiƙa waɗansu mutane daga cikin mutanen madina sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sun zo su sun tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kayan duniya sun zo sun ce ya rasulallahi muna buƙatar a yi mana kaza fa'aɓahun ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ɗauki wannan abin ya ba su saboda yana da shi sun masu aluhu sannan dalo suka dawo suka sake tambayar shi muna so a mana kaza ya rasulallahi fa adahu manzo Allah ya doka ya ba su hatta na fida ma indahu har abin da yake wajen shi na alkhairi abin da yake wajen shi na abinci ya kare na fida ma'ana hatta faniya ma indahu har abin da yake wajen shi na abinci ya kare ga baki daya da suka zo suna bukata a musu kaza ya doka ya ba su suka zo suna buƙatar a musu kaza ya ɗauka ya ba su suka zo suna ɗauka suna buƙatar a musu kaza ya ɗauka ya ba su sai zama to duk abin da yake wajen nashi ya ƙare Allah kuma sai suka tambaye shi faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya musu lokacin da ya kashe duk abin da yake hannun nashi ya ba su ya ce ma ya kuni indi min khairin falan addakhirahu ankum duk abin da yake wajena na alkhairi falan addakhirahu ankum ba yanda za a yi in je in boye shi a gida bun dako na baku bashi kun fi karfin abin da yake nawa ne in dai za ku tambaye ni ni kuma zan dauka zan baku walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'iluhu huwa al-bahru min ayyin nawahi ataytahu falujjatuhu al-ma'ruf wal judu sahiluhu haka wani mawaki ya faɗa yace ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum duk abin da yake waje na na alkhairi to ba wani abin da na aje shi da dai ba da za a aje abin da kuna buƙatar shi kuma a ce ina da shi ban ɗauka na baku shi ba dan haka yanzu dai ga maganar da zan gaya muku wa man yasta'fif yu'iffahu Allah dukkan wanda ya nemi ya kame kanshi daga roƙon abin da yake hannayen mutane ya kame kanshi ya kame darajar shi to ifahullahu ubangiji subhanahu wata'ala zai taimaka mishi zai kama mishi akan kamewa kan nashi wa man yastaghni yughnihi Allah wato dukkan wanda ya nemi ya wadatu daga abin da yake hannayen mutane ba ruwan shi da abin da yake hannayen mutane abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na dukiya ya wadatar da shi ba sai ya je shi ba ya durkusa a gidan wane ya je ya yi wa wancan maula ya yi wa wannan maula to dukkan wanda ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya bashi ya wadatu daga abin da yake hannayen mutane yughnihi Allah to shi kuma Allah ta'ala zai arzuta shi wadatar zuci to Allah subhanahu ta'ala sai ya bashi wadatar zuci danganar zuci da ya jika shi ɗari amma za a dinga mai kallon kamar yana da wata miliyoyi a aji saboda hankalin shi a kwance kullum yana gudanar da al'amarin shi daidai wa daidai alaka kai wani hanya ce gare shi kawai shi kuma ba wata hanya kawai wadatar zuci ce ya fi mu wa man ya tasabbar yusabbirhu Allah to amma dai babbar hanya saboda Allah ta'ala ya arzuta shi wadatar zuci ai ita ce hanyar wa man ya tasabbar wato dukkan wanda yake dora wa kanshi haƙuri ya kallafa wa kanshi haƙuri shine at-tasabbur at-tajammul kenan an gane ku mutumin da a haka baya da haƙuri amma kuma ya dinga ƙoƙari kawai sai ya yi haƙuri idan aka mishi laifi ya yi haƙuri shi ne a tasabbur to yusabbirhu Allah to shi ma sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da haƙurin tunda ana ganin cewa kai wani ba mai haƙuri bane in aka yi kaza kawai sai a ga ya yi haƙuri ya danne to sai Allah kuma ta'ala ya arzuta shi da haƙuri din wa ma u'diya ahadun ata'an khairan wa ausa'a min as-sabr ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace ba a baiwa wani kyauta ba daga cikin bayin Allah wanda khairan wanda wannan kyauta ita ce mafi alkhairi wa ausa'a kuma mafi yalwa min as-sabri sama da hakuri duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya arzuta shi da hakuri to lalle an mushi babbar kyauta hakuri wato gadan annabi kenan gadan annabawa haƙuri duk wanda ya zama to ya fika da haƙuri to ya fika da cin nasara a cikin al'amuran shi wa annan nasara ma'as sabar duk wanda kaga ya ci nasara to akan al'amarin shi to haƙuri yayi duk wanda kaga ya ci zomo to ya ci gudu to haka nan duk wanda kaga ya samu nasara din al'amuran shi kaga kace kai wanda shi komai ya taba nasara yake to in ka bincika baya abubuwan da ya haɗu da su ƙalubalen da ya haɗu da su da in kai ka haɗu da su da yana ga kai ridda alhamdulillah ilimin da wasu wani hadisi bukhari da musulun sun karwaito shi